بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na asabar wacce ta daidai da sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara shida wacce ta daidai da hudu ga watan julai shekara ta da sha biyar. wannan shine kasad na shida daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna a najeriya karatun da babban malamin mu a sheikh abu abdurrahman muhammadu nil'awwal adam alalbani yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi rahmatullahi alaihi karatun da ya yi watake da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan ba mu manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani suratu ali imrana kafin nan jama'a akwai tambayoyi da yan uwa suka rubuto za mu shigar da waɗanda muka samu damar shigarwa a yanzu sauran kuma za mu jinkirta sai zuwa wani lokaci mai tambaya ta farko gashi ke cewa assalamu alaikum malam na sha ruwa misalin karfi shida da minti arba'in da biyar saboda an yi ruwa a wannan ranar gari ya yi duhu daga baya sai rana ta bayyana yaya azumina ina fata an fahimci tambayar shi azuminka ya yi inna ma sai dai a sa'ad da ranar ta bayyana za ka kame bakinka har sai ranar ta faɗi to sanan sai ka sha ruwa shan ruwa na hakika ina fata mun fahimta haka ta taba faruwa a zamanin sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda an yi hadari a wata rana sai musulmi suka sha ruwa ana cikin shan ruwa wancan na shan kunun zaki wancan kaza wancan kaza sai rana ta ƙara bayyana ta buɗe sai aka fara salati subhanallahi subhanallahi sai ce kowa ya kama baki ina fata mun fahimta haka musulmi suka kame bakinsu har sai da rana ta kuma faduwa sa'an nan sai suka sha ruwa shan ruwa na haƙiƙa wannan matsalar ka karanta ta nan kurkusa cikin littafin tamamul minna fi ta'aliqi ala fiqhi sunna da littafin sahihu fiqhi sunna ta Malam Asayid Salim Abu Malik. Allah maɗaukacin sarki ka datar da mu. Gashi mai tambaya ta biyu yake cewa Allah gafarta Malam. Wani na yi ya bani bashi sai ya ce da ni ba zai bani bashin kuɗi ba sai dai ya kawo kuɗi mu yi sana'a mu raba riba to ina matsayin ina matsayina a musulunci mana ina fahimci tambayar ka kana tambaya ne game da ni ina da ƙwarewa ta kasuwanci amma ba ni da jari ba ni da kuɗi kai kuma kana da kuɗi watakila ba ka da ƙwarewa ko kuma ba ka da lokaci ko wani abu makamancin wannan sai ka buƙaci da ya kawo kuɗi kai kuma ka juya kuɗin in ya so ribar da aka samu a sama da kuɗin sai ku raba wannan ya halatta a musulunci kuma kai abin da ka samu na riba ma'ana abinda kuka raba ya zama naka na riba ba haramun bane halal ne a musulunci wannan shi ake kira da musharaka ko kuma wato asalin mudaraba wannan sana'a ce kuma kasuwanci ne da ya halatta wanda musulunci ya tabbatar da halaccin shi hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi irin wannan nau'i na kasuwanci da babbar hajiyar birni a wannan zamani kuma uwar gidan shi matar shi ita ce khadijatul kubra za ta ba shi kuɗi ya sai kaya ya tafi ya je ya siyar abin da aka samu shikenan sai su raba ko kuma da gwargwadon irin yarjejeniyar da suka yi wannan ya halatta a musulunci ina fata mun fahimta to nan mai tambaya ta gaba yake cewa na sayi kaya wajen wani mutumi a garin Maiduguri. Mun rabu yana bi na bashi, daga baya sai na gaza gane inda yake, yaya zan yi da bashin. Ai, an fahimci tambayar. Mana kasuwanci ne ya haɗa su ko cinikayya ya haɗa su da wani mazaunin garin Maiduguri. daga baya sai ya gaza gane wurin ya kasa gane mutumin ta kaga watakil waɗannan rikita-rikitar na boko haram ya faɗa ma garin ko shi mutumin kenan ina jin haka kaman haka misali haka za ta iya faruwa mana ya hatamilu to yaya zai da wannan bashi abu na farko dai bashin yana kanka lallai ne ka nemi wannan mutumi iyayinka in baka iya gane shi baka yi kokari ka gano yan uwan shi da dangin shi idan baka gano yan uwan shi da dangin shi ba shikenan ka iya sadaka da wannan kuɗi da wannan dukiya a matsayin ladan sadakar Allah maɗaukakin sarki ya kai mushi amma fa ka sani watan wata rana da zai dawo ma'ana ba mutuwa yi ba ya dawo ya ce wane ina bin ka bashi to lallai ka ɗauko wannan kuɗi ka bashi ya rage wannan kuɗi da ka bayar sadaka sai ladan ya dawo gurinka ina fata mun fahimta dalili akan wannan jama'a kada ku manta da wancan hadisi hadisi na Abu Dawud ina tsammani Imamu Ahmad ma ya ruwaito hadisin hadisin waɗancan mutane biyu da annabi ke ba da labarinsu daga cikin al'ummomi da suka gabaci wannan al'umma wani ya tafi wata kasuwa don yi siyayya sai ya zama kudin shi ya ƙare ga kuma kaya yana bukata sai ya bukaci wani da ya bashi bashin kudi shikenan wancan ya ce zan baka bashi amma waye shaida tsakanin ni da kai in ba ku manta ba ai mun yi karatu akan wa ashhidu idza tabaya'tum ko yace waye shaida wannan sai ya ce Allah shine shaida mana na kafa Allah a matsayin shaida shikenan ya dauki kuɗi ya bashi suka rana ita yau zai dawo mishi da wannan wato asalin kaya ko kuma wannan dukiya rana ita yau ta kewayo ya taho inda tashar jirgin ruwan garinsu yake ko kuma bakin ruwa yana neman wa zai mishi fito ya kai shi ɗayan gefen ya tafi kasuwa don ya biya wannan bashi da ya karɓa a hannun wannan mutumi sai bai samu wanda zai mushi fito ba aka ya samu wani katako ya saka wannan kuɗi a ciki ya asalin rufe ya nuna wa Allah ya ce Allah na karɓi wannan bashi ne da sunanka Allah ka isar da wannan dukiya a hannun wanda na karɓi bashi a hannun shi wannan dukiya dai daga ƙarshe ta isa hannun wato asalin wanda ta shiga wato asalin aka karɓa a hannun shi don haka jama'a asali abin da yake tambaya shine idan ya rasa wanda ya ci bashi a hannun shi to zai yi sadaka da wannan dukiya watan wata rana in bai dukiya ya dawo sai wato asalin ka ɗauki kuɗin shi ka bashi sadakar kuma sai ta dawo maka tambaya ta gaba yake cewa algafar ta malam don Allah ina son a faɗa min ma'anar sunan Aisha ma'ana kalmar Aisha yake so ya san menene ma'anar wato wannan kalma ta Aisha dan uwa ban sani ba amma ka je ka binciki littattafan lugha kuka binciki malamai ta iya yiwa sun sani amma ni dai ban sani ba abinda na sani khadija khadija shine wato asalin wato wacce halittarta bata gama cika ba kun san macen kenan akwai kuma namijin khadija ina fata an gane ma'ana a hausa ka iya cewa wacce halittarta bata gama cika ba kaga bakwai ni kenan ko to macen kenan namijin kuma sai a ce khadiju kusa akwai a cikin sabai ma akwai rafi'u ibnu khadijin ko kun fahimta to amma dai sunan aisha dan uwa ban sani ba Allah maɗaukakin sarki ka kare mu da ilimi mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum Allah ya ji kan malam albani amin ya ce ina da tambayoyi guda uku tambaya ta farko menene hukuncin yin allura game da azumi a wannan wata na ramadan hukuncin allura allura da dukkan nau'o'inta baya karya azumi a cikin maganganu mafi inganci daga cikin maganganun malamai wato dukkan allura da za a yi maka ko allura ta abinci ko ba ta abinci ba malamai suka ce baya karya azumi wannan ita ce maganar da take mafi inganci saboda idan kai da'awar allura na karya azumi to lallai fa anta mutalabun bidalil sai ka kawo dalili dalili karara ba an ce ya ce ba ina fata mun fahimta don haka maganar da malamai suka yi mafi inganci ita ce lallai allura ba ta karya azumi tambayar shi ta biyu yake cewa menene hukuncin yin buroshi da rana a watan ramadan mana wanke baki da brush da, da, da, da man wanke baki a yinin watan ramadan ina hukuncin haka wannan daidai ne kuma hakan in kai bai karya ma azumi ba ba kai makaruhi ba ba ka yi abin da ya haramta ba inna ma ana so kai taka tsantsan kada ka haɗiye wato wannan mai da ake goge baki da shi idan ka san kana brush kana haɗiye wato kada ka haɗiye amma yin buroshin ba haramun ba ne ina fata mun fahimta hukuncinsu ɗaya da yin asuwaki a yinin ramadan ina fata mun gane babu wanda ya hana ka yin asuwaki to haka buroshi a yinin ramadana wannan ma ba haramun ba ne to sa'an nan gashi tambayar shi ta uku to kamar dai tambaya ce kamar ba tambaya ba gashi ya ce algafatta malam ina buƙatar addu'a Allah ya bani ɗa mai baiwa kwatankwacin na imamu shafi'i ina fata kun fahimta ma'ana kaga shi yana neman a yi mishi addu'a yana neman Allah ya bashi ɗa mai baiwa mai hadda wato hadda irin ta imamu shafi'i kun san an ce imamu shafi'i Allah ya bashi kaifin hadda Allah ya bashi ɗimbin ilimi da kaifin basira ta yadda ake cewa idan ya kalli abu ya duba ya kallo ɗaya to ya haddace ya shafe shi gaba ɗaya tunda shi shafi'i ne ina fata mun fahimta idan haka ya ce yana fatan Allah ya ba shi ɗa mai baiwa Allah ya baka ɗa ya ba sauran musulmi ‘ya'ya masu baiwa kuma shiryayyu mutanen kirki a sunna don ya kamata a rika haɗawa da wannan addu'a ta ƙarshe ba baiwa kaɗai ba a Allah ya rayar da shi ya ɗaga shi a bisa wato asalin sunna mai tambaya ta ƙarshe gashi shi ma ba tambaya ba ce kamar faɗakarwa yake ya ce malam muna neman alfarmar a riƙa yi mana photostat na fa'idodi da ake karantawa a ƙarshen kowace waɗanne ayoyi domin mu ɗalibai mu amfana da su dan uwa ba zan ma alkawari kai tsaye ba gaskiya saboda wato waɗannan fawa'id ɗin ba tattare suke a wani tafsiri guda daga cikin tafsirai da malamai suka rubuta ba inda ma fawa'id ne waɗanda suke a warwatse a cikin littattafai na tafsiri da waɗanda ba na tafsiri ba wasu fawa'id ɗin suna cikin tafsirai ne wasu kuma suna cikin littattafai na hadisi da littattafai na fiqhu wasu littattafai na aqida kenan da a tattare suke a littafi guda to da zan rika yo mana photostat ina raba mana mu ma muna amfana da su to amma a warwatsa suke kuma tattaro su nake yi to kaga na tattaro na ce na bayar ai typesetting a gyara su sannan a raba ma 'yan uwa abin zai zama akwai mushakka kwarai da gaske amma ina baka shawara ya kai dan uwa ɗalibin ilimi ya zama a duk sa'ad da muke karatu akwai wata yar kurrasa a hannunka wata wani ɗan takarda ko wani littafi da abin rubutu muna faɗi kana rubutawa ina ganin hakan zai fi fa'ida kwarai da gaske ina fata mun fahimta wanda koda da littafin da muke karantawa kana rike da shi a hannunka to ya kamata ya zan kana rike da wani abin rubutu alkalami da fensir ko wani biro haka kana ƙayyade fa'idodi na ilimi ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu idan yanwa ba manta ba muna karatu a cikin sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar maka ya tafi hijira zuwa Madina surar da take ɗauke da ayoyi ɗari biyu daidai surar da take tattauna manya-manyan saƙonni guda biyu tattaunawa ta farko tattaunawa tsakanin wato asalin kiristoci da bayani na abubuwan da suka shafi aƙida da abubuwan da suka shafi matsala ta wato asalin allantarwar da kiristoci suka yi wa annabi isa da mahaifiyar shi maryam wannan sura tana ɗauke da wannan tattaunawa kamar yadda tana ɗauke da tattaunawa game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji da abin da ya shafi zakka da jihadi da abubuwan da suke makamantan wannan idan ba ku manta ba jama'a muna karatu a cikin aya ta wato asalin bakwai faɗin Allah maɗaukakin sarki huwa allazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat mun karanta wannan ayar mun yi bayanin ta kuma mun fitar da ma'anoni waɗanda take kunshe da su daidai gwargwado wanda da muka zo bayani mun yi bayani game da me ake nufi da at-ta'awil sannan mun yi bayani game da menene al-muhkam da al-mutashabih sannan mun zo mun alakanta ma'anar at-ta'awil da al-muhkam da al-mutashabih mun alakanta su da faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wama ya'lamu ta'awilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أكركشن هكا من يبيان شيوا آيوين القرآن وأن دسك متشابه أصلي نوعي بيوني أكوي نوع دا متشابه ne a cikin lafazinsu don haka malamai suna iya fahimtar su kuma suna iya bayaninsu daidai gwargwadon fahimta da sani da Allah ya ba su ku tuna da fassarar da muka yi wa mutashabih da muhkam a ƙarƙashin annasikh da almansukh kaga malamai na iya fahimtar wannan malamai na iya fahimtar fassarar da muka yi ma almuhkam da mutashabih na cewa abinda ke iya ɗaukar fassara ɗaya ita ce almuhkam haka ayar da ke take iya ɗaukar fassara biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau wannan ita ma ana kiranta da almutashabih kaga malamai na iya fahimtar wannan ina fata an fahimta kaga kenan sai ya zama karkashin waccan aya da Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah warasikhuna fil ilm sai ya zama wau nan da ke tsakanin sunan Allah da lafazin arrasikhuna fil ilmi wawun ce ta abafi wato wawun ce da take hada hukuncin sunan da ya gabace ta da sunan da ya biyo bayanta ma'ana malamai na iya sanin ta'awilul mutashabi ala hadhal ma'ana to sannan mun ji ɗayan ma'anonin cewa mutashabi shine abinda Allah madaukakin sarki ya kadaitu da sanin shi muhkam sune ayoyin da Allah madaukakin sarki ya bayanin su yi bayanin halal da haram da abubuwan da suke na aqaid da abubuwan da suke na mu'amaloli na yau da kullum kaga a ƙarƙashin wannan ayoyin da Allah maɗaukakin sarki yake bantu ya asalin kaɗaitu da sanin su kamar tashin alkiyama yaushe za ta faru ba wanda ya san wannan sai Allah kamar bayyanar ya ajuju da ma'ajuj saukar annabi isa zuwan dujal bayyanar mahadi kaga waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda ayoyi sun zo da su amma ba a san haƙiƙanin yaushe ne za su faru ba sanin yaushe za su faru kaga Allah kaɗai ya kaɗaitu da sanin shi to a wannan ma'anar malamai suka ce malamai ba su san irin wannan nau'i na mutashabihi ba don haka sai ya zama ma'anar faɗin Allah da ya ce وما يعلم تأويله إلا الله با وند يسمى أنرس سي الله والراسخون في العلم سوك وما لمي تبتت أتكين إلمي يقولون شوى سكي آمنا به من إيماني دشي القرآن قبادا كل دكا القرآن دا محكمين شي دا متشابهين شي من عند ربنا daga wurin Ubangijinmu suke gaba ɗai, kaga a bisa wannan ma'ana kenan tabbatattu a cikin ilimi hatta su kansu ba su san mutashabihi ba, ina fata mun fahimta. Mun yi waɗannan bayanai in ba ku manta ba, haka mun ɗauko tafsirin al'imamul ƙurɓabi a inda muka karanto wata magana ko kuma wani asari da aka naƙalto aka samu a cikin sahihul Bukhari. inda muka ji cewa wani daga cikin wato asalin tabi'ai kamar yadda sa'idu dan jubairin ya ruwaito yake tambayar sahabi abdullahi dan abbasin game da ayoyi waɗanda suke wato asalin mutashabihi ne wato su ayoyin mutashabihi ne a wurin wannan mutumi shi bai san ma'anarsu ba ina fata mun fahimta ibnu abbasin ya bashi amsa kamar yadda mun karanta a karatun da ya gabata a yau in ba ku manta ba a photostat ɗin da muka sa aka yi aka raba ma 'yan uwa suka siya za mu karanta matsala ta shida a inda al'imamul ƙurƙubi ya ce asadisa qauluhu ta'ala fayattabi'una ma tashabaha min hubtiga alfitna wabtiga a ta'wilih ina fata ‘yan uwa sun ga wurin. Na'am? Eh, dama ba, ba, ba duka ne za mu karanta ba, dama za mu karanta mas'ala ta uku inda ya ce rawal Bukhariyu an Sa'id ibn Jubairin kala, kala rajulun libni Abbasin. To daga nan sai kuma mu karanta al-mas'alatu sadisa, qawluhu ta'ala, فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فدن الله مدوككين سركي ديتي فيتبعون ما تشابه منه su waɗannan waɗanda suke da karkata a cikin zukatansu Allah ya ce fayattabi'una ma tashabaha minhu sai kaga suna bibiyar ayoyi mutashabihin alqur'ani suna bibiyar waɗannan mutashabihi ne ibtiga alfitna don neman fitina don su fitini musulmi su kawo musu shakka da rudani a cikin addini ta hanyar alqur'ani wabtiga a ta'wili haka don neman karkatar da ma'ana ta alqur'ani ina fata mun fahimta الإمام القرطبي يتي قال شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه ببما لممو أبو العباس واتو أبو العباس القرطبي رحمة الله تتبت أكنشي to jama'a ku fahimci wani abu da kyau zaka ce imam al-qurtubi ya ce qala shaykhuna abul abbas mun ce abul abbas al-qurtubi kenan sai ka ce qurtubi ne yake nakaltowa daga qurtubi ko kun fahimta ma'ana sunan shi qurtubi wato nisbar shi kenan sannan sunan malamin shi ko kuma nisbar malamin shi shi ma al-qurtubi ma'ana shi qurtubi shi ma qurtubi wannan qurtubi da muke karanta maganganun shi ƙurɓubi mai wannan littafi ya fi shahara a gurin malamai da ƙurɓubi mai tafsiri ko kun gane da kyau shi kuma wannan malami da al'imamul ƙurɓubi mai tafsiri yake so ya naƙalto mana wata magana daga gare shi shi kuma malami ne wanda ya shahara da ilimi na hadisi da sharhi na littattafan hadisi ina fata mun fahimta ya yi wa imamu muslim sharhi ma'ana ya yi wa sahihu muslim sharhi sharhi yana daga cikin sharhohi mafi inganci na sahihu muslim mai suna al-mufhim lima ashkala min sahihi muslim ina fata mun fahimta to wannan ƙurɓubi ɗin ya ce in ji ƙurɓubi mai tafsiri ina fata an fahimta muttabi'ul mutashabihi لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن جماعة كافو موچه تكون يا كما تدول نيمي وتفدكروا dan kada mu yi gaba kuma mu yi baya wannan ƙurɗubi mai tafsiri da muke karanta wato muke ɗauko maganganu daga littafin shi haka ƙurɗubi malamin hadisi mai littafin almufhim waɗannan malamai guda biyu gaba ɗayansu malamai ne ƙwararru kuma malamai ne gogaggu a cikin ilimi sun iya sun ƙware sai dai wani kuskure da wani abu ya faru da su a cikin tarihinsu na neman ilimi sun samu kansu a wani irin yanayi a sa'ad da a duniya a wannan lokaci aƙidar da take ci aƙida ce ta ash'ariya aƙida ta ta'awilin siffofin Allah saboda yaɗuwar ilmul kalam da ilimin falsafa a wannan lokaci sai ya zama wato ilmul kalami a wancan lokaci irin yaɗuwar da ya yi ka kwatanta shi da ilimi na boko a yanzu da wuya ka samu gari ka ga gari al'umma a cikin birni ka haɗu da mutum ɗaya biyu uku hudu biyar baka tarar da mutum uku cikinsu ko hudu ba su da wayewar kai ta ilimin zamani ba yana da wuyan gaske haka ilmul kalami yake a wancan lokacin don haka idan ka tashi to za ka koyi ilmul kalami saboda kusan kowa abin da yake koya kenan to a garin koyon ilmul kalami da waɗannan malaman suka yi a farko-farkon neman iliminsu sai suka samu matsala wannan ilimi na alkalam wato ilimi na mandiki ilimi na falsafa sai ya yi ta'asiri a cikin rayuwarsu ta ilimi ya yi ta'asiri da irin aƙidar da waɗannan malamai suke tattare da ita har zuwa ƙarshen rayuwarsu har a cikin rubuce-rubucensu sai da waɗannan aƙidu suka yi ta'asiri a cikinsu don haka wannan malami abul abbasil qurtubi malami ne wanda yake ba maliki amma ya yi intima'i ya karkata zuwa ga aƙida ta karkatar da ma'anoni na siffofin Allah waɗanda suka zo a cikin alkur'ani da hadisi to saddan haka shi ma malamin da muke naƙalto maganganu a cikin tafsirin shi shi ma malami ne da yake ash'ariyul aqida wato jara ala mazhabil asha'ira fi ta'awili nusus sifat min alqur'ani was sunnah lallai ne ka faɗa ku da wannan don kada wani ya ce, To, amma ai kuna ɗauko maganganu daga gare su, da ba ku yadda da aƙidarsu ba, da ba ku yadda da maganganunsu ba kenan, da ba ku ɗauko maganganu daga littattafansu ba. Sai mu ce, A'a, ɗan uwa ka fahimci wani abu, ai tirren gini tirren zane. Tun sa'ad da Malam Albani zai fara wannan tafsiri. sai da ya yi wannan faɗakarwar game da al'imamul ƙurƙubi ya ce ba hujja ba ne a babin aƙida musamman aƙida ta al'asma'u was sifat ina fata mun fahimta to cewa wane ya samu matsala a babin aƙida ta al'asma'u was sifat baya nufin ba za a nakalto wata magana tashi gaba ɗaya a wani babi na ilimi wanda ya daidai ba baya nufin haka a can ya yi daidai ana da buƙatar magana shi sai a nakalto ta sai a yi hujja da ita amma sai a yi marmaza a faɗakar da cewa amma fa a babin aƙida a babi kaza ba hujja ba ne ina fata mun fahimta akwai wani littafi ban sani ba ko waɗanda suke nan za su ɗan bincika mana akwai littafi a nan haka ɗan ɗan ina zuwa أعراض القربة والماضي الاستقالية من خلال شرحين مالك صحيح مسلم littafi ne wani malami ya rubuta jama'a littafi ne wani malam ya rubuta profesa ne na ilimi malamin mai suna abdullahi ibn muhammad ramyanul wato ar-ramyan ar-rimyan wakili ne a wato wata jami'a da ke kasar makka jami'atu ummul qura da ke garin makka wakili ne na wato department ko kuma ka ce kismu na usul wato usulul shari'a ko kuma ash-shari'a wa usuluddin kismul aqida malamin ya rubuta littafi game da aƙidar al'imamul ƙurɓabi da al'imamul maziri wato game da sharhi da suka yi wa sahihu muslim cikakken sunan littafin shine ara'ul ƙurɓabi ƙurɓabi abul abbas ba ƙurɓabi al-mufassir ba ara'ul ƙurɓabi wal maziri al-itiqadiyya min khilali sharhaihi ma li sahihi muslim dirasatan wa tarjihan a cikin wannan littafi ya yi cikakken bayani game da aƙidarsu musamman game da abin da ya shafi nassoshi na wato asalin al'asma'u wa sifat ina fata mun fahimta kusan wannan littafi da aka rubuta tsarinsu ɗaya da wannan littafi da gashi zan yi mana ishara gashi ara ibn hajar al-haytami al-i'tiqadiyya ardun وتقويم في ضوء عقيدة السلف أشون ببن مالمي تأليف محمد ابن عبد العزيز الشايع وتوانا للتافي نيدا كي بيّن رأيوي نأكيدا na wani malami bahambali da ake kiran shi da al'imamul haitami da ta'un ba haisami haisami da sa ba wannan ba al'imamul haitami wannan wani malami ne ba hambale wanda Allah maɗaukacin sarki ya jarabce shi da ƙiyayya da nunkufurci ga ibnu taimiya wannan alhaitami kenan an gane da ta haitami yana da wani littafi sharhin arba'una hadith fathul mubin bi sharhil arba'in wannan malami dan bid'a ne ina fata mun fahimta dan zagi yake zagi na rashin mutunci ga ibnu taimiya da almajiran shi musamman ibnu qayyim to sai aka samu wani malami gashi Sheikh Muhammad ibn Abdul Aziz Ash-Shayi' ya dauki wato asalin alƙalamin shi ya rubutu game da aqidar wannan malami Ibn Hajar Al-Haytami nayi mana isharar wannan littafi ne saboda kusan wato asalin unwani guda ko kuma kace maudu'i guda suke dauka ga wannan littafi da nake so ne mana ishara don haka alimamul qurtubi da za mu karanta maganar shi a yanzu jama'a yana daga cikin malaman asha'ira za ku fahimci muhimmancin wannan faɗakarwar a cikin maganganun shi da za mu karanta don haka sai mu koma malam qurtubi mai tafsiri ya ce qala shaykhuna abul abbas rahmatullahi alaihi ya ce malaminmu abul abbas al-qurtubi rahmar Allah ta tabbata gare shi wannan malami namu ya ce muttabi'ul mutashabih waɗannan da suke bibiyar ayoyi waɗanda suke da rikici waɗanda suke da mutashabih a tsakaninsu la yakhlu an yattabi'uhu wa yajma'uhu talaban littashkiki fil qur'ani wa iblalil awam ya ce ba zai fita daga wato bibiyar da suke wa mutashabi in ma dai ya zama sun bibiyi mutashabihi ne sun tattaro su ne don su saka shakka a cikin alkur'ani kuma don su batar da gama garin musulmi su ruɗa musulmi su kawo ruɗu na ƙwaƙwalwa a cikin musulmi kama fa'alatu zanadiqa kamar yadda zindiƙai suka aikata game da ayoyi na alkur'ani wal qaramita haka kamar yadda qaramita suka asalin aikata at-ta'inuna fil qur'an waɗanda suke sukar alkur'ani waɗannan alqaramita jama'a kayi kokari ka karanta tarihin su da bayyanar su da aqidar su a cikin manya-manyan littattafai guda biyu littafin farko shine littafin Abdulkahir al-Baghdadi littafin shi mai suna Al-Farqu bainal Firq sannan da littafin Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal na Imam Ash-Shahrusatani da kuma littafin Al-Milal wan Nihal na Al-Imam Ibn Hazm waɗannan littattafan sun yi bayani game da aqidar karamita da sauran aqidu na 'yan bid'a waɗannan karamita ɗin jama'a wasu ne waɗanda suka yi da'awar musulunci suka yi ta ɗebo nasoshi na alkur'ani suna ba su wata fassara ta daban suna ta'awilinsu sai ka ji sun ce ai sallah addu'a ake nufi azumi kama baki ake nufi ba wai ƙin cin abinci da abin sha da jima'i ba zakka tsarkin zuciya ake nufi sai ka ji wasu ta'awilance ta'awilance waɗanda sun yi nesa da alkur'ani waɗannan karami ɗin jama'a sun taɓa kafa daula da ta yi ƙarfi suka yi ta yaƙar sarakuna na musulunci har sai da suka mamaye garin makka da madina suka mamaye hijaz gaba ɗai sai da suka cire hajarul aswad daga inda yake suka tafi da shi sai da ya shekara ashirin da wani abu a hannunsu har sai da allah maɗaukakin sarki ya tayar da wata daula daga cikin dauloli na sarakunan musulunci na gaskiya suka yaƙi karamita suka kashe su suka ɗauko wannan hajarul aswadi ɗin suka mayar da shi a asalin inda yake waɗannan su ne karamita ina fata mun fahimta a takaici malam ya ce kama fa'alatu zanadiqatu wal karamita at-ta'inuna fil qur'an waɗanda suke sukar alqur'ani au talaban to ku kiyaye jama'a kun ga waɗannan sai ka ce su ne nau'i na farko waɗanda suke manufarsu ita ce at-tashkiku fil qur'ani wa idlalil awam kun fahimta da kyau jama'a malam sai ce aw talabal li'tiqadi zawahiril mutashabih ko kuma wato manufar waɗanda suke bibiyar mutashabih imma dai waccan manufa ta farko imma kuma wannan manufa ta biyu ita ce wato asalin suna tattaro ayoyi ne mutashabih don su asalin aƙidantu da su kuma don su sanya wasu su aƙidantu da su li'itiqadi zawahiril mutashabih don a aƙidantu da zahirin ayoyi mutashabe to ku natsu da kyau jama'a abin da yake nufi a nan game da ayoyi mutashabe su ne ayoyi waɗanda suke ɗauke da siffofin Allah Allah na da hannu Allah na da fuska Allah na da ƙafa Allah na da ido Allah ya daidaitu sama da al'arshi. waɗannan su ne nassoshi na mutashabih a gurin al'imamul ƙurɗubi don shi yake nufi ko kun gane da kyau kuwa sai ya ce in ma dai waɗannan da ke bibiyar ayoyi mutashabih suna bibiyar su ne talaban li'tiqadi zawahiril mutashabih don suna neman al'umma ko kuma su ɗora musulmi a kansu aƙidantu da zahirin ayoyin nan na mutashabe kun fahimta da kyau kuwa to daga nan ne zaka gane aƙidar qurtubi abul abbasi al muhaddis za ta asalin bayyana sai ce kama fa'alatul mujassima kamar yadda mujassima suka aikata allazina jama'u ma fil kitabi was sunna waɗanda suka tattaro ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani da sunna mimma yuhimu zahiruhul jismiya ayoyi da hadisan da a zahiri suke bayuwa da cewa wato asalin Allah na da jiki shine aljismiya din ko kun gane da kyau kuwa to kaga wannan maganar ta wato asalin alqurtubi yana nufin kuɗin nan da kuke cewa Allah na da hannu, Allah na da fuska, Allah yana da wato asalin ƙafa yana da yatsu kuna cewa Allah jiki ne sai mu ce a'a asali a sunna ba su taɓa cewa Allah jiki ba ne, ba su taɓa faɗin wannan ba. Amma dai sun tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kan shi a Ƙur'ani. haka sun tabbatar wa Allah abin da annabin shi ya tabbatar wa Allah ɗin ina fata mun fahimta don haka alimamul qurtubi ya ce hatta taqadu har sai da suka kudirce cewa annal bari annal bari ta'ala jismun mujassamun har sai da waɗannan suka riya cewa ai Allah madaukakin sarki jiki ne jiki ne wato wanda asalin yake a shirye wanda aka tsara shi wa suratun musawwaratun kuma suka ce Allah ai sura ce wacce aka tsara ta zatu wajihin wacce take da fuska wa ainin kuma take da ido wa yadin take da hannu wa jambin take da gefe da sasanni wa rijilin kuma take da kafa wa usbu'in kuma take da hannu ƙurɓubi sai ce ta'alallahu an zalika Allah ya fi ƙarfin haka sai mu ce gaskiya ne Allah ya fi ƙarfin haka a ce Allah jiki ne amma a ce Allah na da fuska Allah na da ido Allah na da hannu Allah na da ƙafa da yatsu sai mu ce Allah yana da su amma irin namu sai mu ce a'a jiki irin na bayi sai mu ce a'a sai a ce to irin nawa sai mu ce ba mu sani ba wannan shi ya bar wa kanshi sani saboda alkur'ani da sunna sun tabbatar da wannan shi kuma yana daga cikin masu murɗe ma'anar masu ta'awili don haka wajuhu sai ce a'a ba wajuhu ake nufi ba azzatu ake nufi don haka da Allah ya ce wa ya baka wajuhu rabbika sai ce ai zatuhu ake nufi duk ash'ariya haka suke fassara waɗannan ayoyin kaga wajuhu sai ya ce ai azzatu jama'a ina wajuhu ya taba zama azzatu hatta a lugal arabiya sannan ainun sai su ce azzatu yadun sai su ce alquwwatu ai ƙarfi ake nufi don haka da Allah ya ce innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sai su ce ai ƙarfin Allah na sama da ƙarfin su sai su fassara yadu da ma'ana alquwwa don haka jama'a abin da yake aqidar ahlus sunna salafiyya ba a halusunna ash'ariya ba shine tabbatar da waɗannan nassoshi na sifat ga Allah maɗaukacin sarki alama waradat fil qur'ani was sunna min ghairi i'tiqadi tashbihin wa ghairi i'tiqadi tajsimin aw tamthilin wa min ghairi tahrifin aw ta'tilin lalle ne a yadda da su ba tare da ana ƙudurce kamar Allah da na halittun Allah ba jama'a sa'ad da mu ahlus sunna muka ce Allah na da fuska ka taba ji mun ce fuskar Allah irin ta wani waɗannan masu faɗin wannan su ne mushabbiha ka taba ji mun ce ga faɗin fuskar Allah ga tsawanta tuluha wa arduha length ɗinta da breast ɗinta mun taba faɗin haka ba mu taba faɗin wannan ba mujassima ne suke faɗin wannan ko kun fahimta da kyau kuwa mujassima irin su muqatil ibnu sulaiman su ne suke faɗin wannan sai su ce Allah ya daidaitu irin daidaito na yana da hannu irin nawa yana da ƙafa irin tawa waɗannan wannan ita ce aƙida ta mujassima ‘yan bid'a ahlus sunna ba mujassima ba ne ina fata mun fahimta to abinda ƙurɓubi yake so ya yi shine ya yi mayar da martani ga waɗanda suke tabbatar da zahirin nassoshi na sifat shi sai ya ɗauki nassoshi na sifat a matsayin wato asalin mutashabi mutulakan jama'a nususu sifat mutulakan ba mutashabihi bane ku kiyaye da kyau nususu sifat kamar yadda malamai suka ce ayoyi waɗanda suke ɗauke da bayanin siffofin Allah wato asalin za ka yi musu kallo da nau'i biyu za ka yi musu kallo ta wani janibi ba mutashabihi ba ne sannan ta wani janibi kuma za ka ce mutashabihi ne nassoshi na sifat bi itibaril ma'ana waɗannan ba mutashabihi ba ne shin ayoyi da hadisai da suke zuwa game da siffofin Allah an san ma'anarsu ko ba a sani ba amsa ita ce an san ma'anar to amma yaya haƙiƙanin kaifiyarsu yake yaya zatin Allah yake fuskar Allah yaya take kaga wannan bi itibaril kaifiyya to kaga nan mutashabihi ne ina fata mun fahimta to su ash'ariya ba su yadda a fassara ma'anoni na siffofin Allah ba sai su ce sam ba su yadda a ce yadu bi ma'anar yad ba sai dai su ce bi ma'anar kuwa ina fata mun fahimta wannan shine manhaji na ash'ariya abun mamaki jama'a kun san cewa mafi yawancin tafsirai da aka rubuta na alkur'ani tun daga na da har na yanzu a wannan zamani sun gudanu ne jama'a a bisa aƙida ta ash'ariya game da ta'awilin siffofin Allah? Shi yasa malami kai da za ka yi tafsirin Alƙur'ani lallai ne ka san wai wasu tafsirai ne za su zame maka madogara, wasu tafsirai ne za ka riƙa ciro maganganu daga cikinsu, lallai ne ka san wannan. saboda kusan kashi casa'in da takwas ko casa'in da tara don in ka san haka za ka ce hadda ɗigo tara na tafsiran da aka rubuta na alkur'ani mafi yawancinsu tafsirai ne imma dai na 'yan shi'a imma na khawarija ibabiyya masu asalin wato kafirta musulmi imma na nawasif imma kuma tafsirai ne na ash'ariya masu ta'awili masu murɗe ma'ana ta siffofin Allah waɗannan su suka fi yawa haka kusan mafi yawancin littattafan hadisi waɗanda aka yi wa sharhi su ma mafi yawanci sun faɗa hannun ash'ariya su suka yi musu sharhi ka ɗauki duk waɗannan kutubu sitta ɗin gaba ɗai za ka ga cewa a babin aƙida mafi yawanci na waɗanda suke musu sharhi da bayani mafi yawancinsu sun gudanu akan aƙida ce ta ash'ariya ba aƙida ta ahlus sunna salafiyya ba ka ɗauka tun daga sahihul bukhari da sahihul muslim da sunan na abi dawud da sunan nasa'i da dukkan da sauran waɗannan littattafan ka ɗauki misali bukhari Bukhari yana da shuruh da yawa amma mafi girma shine Fatuhul Bari da Umdatul Qari Fatuhul Bari na Ibn Hajar Al-Asqalani Umdatul Qari ta al-Imam Badruddin Al-Aini waɗannan manya-manyan malamai gaba ɗayansu sun gudanu a bisa aqida ta ash'ariya game da ta'awilu sifat Allah ya gafarta musu ka ɗauki sahihu Muslim sharhi mafi girma da aka yi mishi ba a wannan zamanin ba a zamanin da suka gabata shine littafin al-minhaj al-minhaj fi sharhi sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj ta al-imam muhyiddin an-nawawi nawawi ash'ari al-aqida sannan ka dauki sharhin da muka yi ishara na abul abbas al-qurtubi al-mufhim lima ashkala min sahih muslim shi ma malamin da ya sharhin shi a sha'ari ne ka ɗauki sharhin abu dawud aunul ma'abud malamin da ya yi ash'ari ne ka ɗauki hashiyatu sindi da yawa sunanun nasa'i shi ma al'imamu muhiddini sindi ash'ariul aqida idan ka bi waɗannan littattafai na sunna za ka ga mafi yawanci a sha'ira ne suka yi sharhinsu in ba malaman da aka samu zakakurai a wannan zamani ba malaman sunna alkhairin Allah ya kai gare su wannan malami mai yawan littattafai wato a sheikh Muhammad Ali Adam al-Ethiopi wanda ya ɗauki sahihu Muslim da sunanun nasa'i ya yi sharhin su kuma ya ɗauki wasu littattafai na asalin wato asalin hadisi kamar yadda yana da wasu mu'allafat yana da sharhin alfiya ta imamu suyuti yana da wato asalin tarajum da ya wa rijal na Bukhari da Muslim wanda ya sanya mishi suna da Qurratul Ayn fi talkhisi tarajum rijal sahihain wannan malami yayi sharhin waɗannan littattafai malami ne na sunna Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wanda na daga cikin sharhohin da yayi wa sahihu Muslim wato asalin shine babban malamin mu a Sheikh Al-Allama Al-Albani ya ɗauka ya mayar da shi umda madogara a karatu da karantar da sahihu muslim da ya yi a wannan makaranta ta mu ta darul hadithis salafiyya muna addu'a ta musamman Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi don haka a taƙaicen taƙaitawa jama'a wannan mutashabihi nau'i na biyu da abul abbasil qurtubi ya ce imma dai waɗanda ke bibiyar irin waɗannan ayoyin da a gurin shi mutlaƙan mutashabihi ne yace imma dai za su bibiye su ne li'tiqadi zawahiril mutashabih dan su aqidantu su aqidantar da musulmi game da zahirin mutashabih kama fa'alatul mujassimatu alladhina jama'u ma fil kitabi was sunna mimma yuhimu zahiruhu al jismiyya حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وأصبع سيتي تعالى الله عن ذلك كنت نوئي نبيكو سيتي نوئي نأكو أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها ko kuma ya zama masu bibiyar mutashabihi suna bibiya ne ta fuskar ibda'i ta'awiliha don su bayyanar da ma'anar waɗannan mutashabihi ɗin wa idahi ma'aniha don su bayyana ma'anar su fito da ma'anar ƙarara su ce ai kaza kaza ake nufi kaza kaza ake nufi kun fahimta to a nan kuma ash'ariya za su shigo ciki a nan ne shi kuma wato shi abul abbas da yake ash'ari ne ta babin aqida da shi da makamantan shi sai ya ba kansu dama su bibiyu ayoyi na sifat sai su ce ai kaza ake nufi sai su kawo irin ta'awilin da suke so Allah ya sa jama'a kun fahimta kaga a waccan gaba ta biyu dan yayi ma ahlus sunna masu wato i'tiqad zawahira nusus sifati raddi anan kuma sai ba kansu dama dan su shigo ina fata an gane za mu zo mu ƙara bayani akan waɗannan insha Allah sai yace au kama fa'ala sabir ko kuma kamar yadda sabir wato asalin ya aikata hina aksara ala umara fihi su'al a sa'ad da ya asalin yawaita tambaya game da mutashabihi ga sa'id wato ga sayyidina Umar amirul mu'minina Allah madaukakin sarki ya kara mushi yarda waɗannan bayanan sai malam yace fa hadhihi arba'atu aqsamin kenan masu bibiyar mutashabihi sun kasu kashi hudu mu dawo mu kara waiwayar abin da kyau kashin farko yace muttabi'ul mutashabihi la yakhlu أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام kun ji nau'i na farko kenan ku kiyaye da kyau nau'i na biyu yace aw talaban li'tiqadi zawahir al-mutashabih nau'i na biyu nau'i na uku sai yace aw yattabi'uhu ala jihati ibda'i ta'wilatiha wa idahi ma'aniha kaji nau'i na uku nau'i na hudu sai ce au kama fa'ala sabir jama'a nau'i hudu sun bayyanar mana to anan malam zai bayyana mana hukuncin kowane nau'i malam yace fa hadhihi arba'atu aqsamin masu bibiyar mutashabihi kenan sun kasu kashi hudu al-awwal kashi na farko hukuncin su la shakka fi kufrihim malam ya ce ko shakka babu waɗannan kafirai ne wa anna hukumallahi fihimul qatl hukuncin Allah a cikinsu shine kisa min ghairisti tabatin ba za ma a buƙaci da su tuba ba don zindiƙai ne ina fata mun fahimta ko kaɗan ba za a buƙaci da su tuba ba kai tsaye da an kama shi kan ya tuba to kashe shi za a yi ina fata mun fahimta kaga fa ku kiyaye muna magana hukunci muke magana ba zartar da hukunci ba don bambancinmu da boko haram kenan jama'a don wani zai ce to la shakka fi kufrihim eh to wa anna hukm Allah fihim al-qatl min ghairi istitabatin to Allahu akbar za a yi jihadi eh sai ya tafi ya dauki makami ya kashe kuma da da'awar yana neman kusancin Allah jihadi yake bambancin mu kenan jama'a mu yanzu muna faɗin hukunci ne mu ba alƙalai bane mu du'atun ne la qudatun ina fata mun fahimta da'awa muke karantarwa muke bayyana hukunci muke ba muna zartar da hukunci bane ina fata an gane dan abinda hatta wasu ba su fahimta ba waɗanda suke kiristoci da waɗanda ba musulmi ba ji suke in an ce za a yi shari'a a tunaninsu shari'a kadai yanke hannu ne shari'a kadai jefewa ne shari'a kadai kaza ne a wannan wani bangare ne na shari'a kuma idan aka fassara shari'a a haka an zalunci shari'a kaga gaskiya da rikon amana to shari'a ce kaga biyayyar iyaye shari'a ce kaga adalci to shari'a ce adalci ga kowa hatta ga wanda ba musulmi ba wannan shari'a ce kenan da a ce waɗannan kiristoci da waɗannan yahudawa da waɗanda suke maguzawa ba musulmi ba sun fahimci haƙiƙanin shari'a to da su kansu sai sun so a yi shari'a a najeriya jama'a ba wai a jihohin arewa ba a najeriya gaba ɗaya sai sun so haka saboda shari'a sai ta wato za ta tare kimarsu da martabarsu za ta tare jininsu da rayukansu da dukiyoyinsu ƙa'ida ce ta shari'a wannan ba ni manta wani abu da ya faru wasu maganganu da wani wato pasto ko reverend father ya yi wani reverend father ne daga jihar Naija ba ni iya tuna sunan shi babba ne haka wasu maganganu ne ya yi a gidan rediyo Najeriya Kaduna kusan zai kai shekaru hudu baya ko shekaru biyar ba ni iya wato asalin tunawa a lokacin da aka yi bikin cikar rediyo Najeriya Kaduna ko shekaru hamsin ko shekaru sittin ko wani abu makamancin wannan an gayyaci malamai an gayyaci limamai na musulmi sannan an gayyaci manya-manyan kiristoci da malamansu da reverend fathers ɗinsu an gayyaci jami'an tsaro an gayyaci sarakuna an gayyaci masu kuɗi da sauransu topic ɗin da aka asalin sa za a tattauna shine wace gudunmawa ce kowane ɓangare zai iya bayarwa na tabbatar da zama lafiya a wannan ƙasar ta najeriya na iya tuna na daga cikin malaman da aka gayyata a madadin musulmi akwai sheikh muhammad ibn Uthman daga kano to sannan sai aka gayyaci wannan reverend father din ya zo ya jawabi a cikin jawabin shi yake cewa mu kiristoci haka yake cewa da mun san hakikanin dokoki na musulunci yace da ba mu tada rikici ba in mun ji musulmi za su yi shari'a a cikin garurukansu ya ce saboda ai a musulunci akwai wani tiyori haka ya faɗi wani tiyori tiyori na zimmi tiyori na zimmi wato kafirin amana a ƙarƙashin wato asalin hukuma da jagoranci na musulunci har ya ce malam muhammad bin usman ya san wannan ya ce wannan tiyorin da za a yi shi a najeriya ya ce da mu kirista an ba mu damar mu yi addininmu mu yace da mun zauna lafiya da ba mi kaza ba da ba ai kaza ba da ba ai kaza ba kirista ne yake faɗin wannan ka ba da jizya taxation amma a yadda ka zauna a ƙarƙashin gwamnati na musulunci musulunci gwamnatin nan ta tare maka jininka ba za ta bari a zubar da jininka ba gwamnatin nan ta tsare maka dukiyarka ba za ta bari a cuce ka ba gwamnati nan ta tsare maka mutuncinka kuma ta barka kai addininka jama'a da za a yi wannan ina ganin ai da za a zo na lafiya amma hatta a ja maganan kiristoci tukuna musulmi ma ba su san haka ba mafi yawanci ina wani ya san wannan wani abin da ya ɗauka shari'a e to kawai wane ya sata a datse hannun shi ai ba wannan bane asali tukuna asali shine wa'azi ai ta karantarwa ai ta sannan kuma wato a wadata ƙasa da arziki ya zan babu yunwa a cikin al'umma don idan yunwa ta yawa to hatta wato hudud su ma ɗage su ake yi wane ya yi sata e sai aka ga ashe to ƙasar gaba ɗaya tana fama da yunwa da baƙin talauci shikenan sai a ɗage wannan hukuncin ina fata gama mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace ina bayani ne game da wato kashi na farko na masu bibiyar mutashabe malam yace la shakka fi kufrihim wa anna hukm Allah fihim al-qatl min ghairi istitabatin ba za a nemi da su tuba ba ana kama su kashe su za'i asani nau'i na biyu na masu bin mutashabi a gurin qurtubi da ya kira su da mujassima masu tabbatarwa Allah siffar da Allah ya tabbatarwa kanshi a Ƙur'ani da sunna su yake nufi a nan don ash'ariya haka suke kafirta ahalus sunna amma ahalus sunna ba su kafirta ash'ariya don jama'a mu a gurinmu ƙurƙubi ba kafiri ba ne don da kafiri ne ba za mu ɗauko littafin shi mu karanta ba a gurinmu ba kafiri bane ba za ma mu ce dan bid'a bane sai dai mu ce ya dauko aqida ta bid'a to kaji wata akwai bambanci tsakanin aqidar bid'a wane ya dauko da kuma shi din dan bid'a ne wane kaza kafirci ne da bambanci da cewa kai kafiri ne ma'ana laisa lazimul kufri kufurun wane ya aikata kafirci to kuma sai a tsaya a lura ya san abin kafirci ne kaga ya aikata kafirci sai a ce wani e kai kaza fa kafirci ne sai ce to kuna nufin na kafirta sai mu ce a'a muna faɗa maka ne yanzu ana faɗakar da kai ne laisa lazimul kufri kufurun ina fata mun fahimta don haka mu ba ma kafirta ash'ariya ko kun fahimta da kyau jama'a hasali ma waɗanda suka tuba daga cikinsu waɗanda suka samu kansu muzabzabina baina aqida ash'ariya wa aqida ahli sunna tarahumi muke musu addu'a muke musu Allah ya gafarta musu amma jama'a ba ma cewa 'yan bid'a ne ballantana mu kafirta su wannan adalci ne na ahlus sunna tama ka ji abin da shi wannan kurkubi ya faɗi game da irin waɗannan ya ce asani nau'i na biyu as-sahihu maganar da take daidai game da su alqawlu bi takfirihim cewa su kafirai ne idh la farqa bainahum wa baina ubbadil asnami was-suwari saboda ai ba su da bambanci da masu bautar gumaka da masu bautar hoto wa yustatabun kuma za a nemi da su tuba fa in tabu in sun tuba sai a rabu da su wa illa in suka doge kutilu kama yuf'alu bi man irtad sai a kashe su kamar yadda za a yi wa wanda ya yi bar addini wannan idan yana nufin mujassima mujassima masu cewa Allah jiki ne hannun Allah irin nawa ne ko kuma ga zatin Allah ga tsawon shi ga kazan shi suna kwatantawa to wannan hukuncin daidai ne a kansu amma idan yana nufin masu tabbatarwa Allah na da hannu Allah na da fuska Allah na da zati amma ba irin na halitta ba irin na Allah da ba wanda ya san yadda suke sai Allah to wannan hukuncin da ƙurɓubi ya a kansu zalunci ne kuma rashin adalci ne ba daidai ba ne ina fata mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye wato saboda wannan wata matsala ce jama'a da ta zama kusan ruwan dare ka san ruwan dare in bai dake ka ba ka samu ka fake to ƙarshen ta in ka fito yayyafin shi ya same ka in bai same ka ba in ma in ka fito ka taka ka ɓata kanka ko wani ya taka ya ɓata ka haka aƙidar ash'ariya ta waye gari ta zama a duniya ina fata mun fahimta mafi yawancin waɗannan 'yan ɗariƙu da kuke gani suna tare da aƙida ta ash'ariya aƙida ce ta ash'ariya a ce Allah ba shi a sama Allah na ko'ina aƙida ce ta ash'ariya don sai su ce kun ma Allah guri sai mu ce a ba mu yi ma Allah guri ba in ma haka ne ai shi ya ma kanshi mun faɗa ne kamar yadda ya faɗi ina fata mun fahimta wannan aƙidar ta saɗaɗo ta shiga hatta cikin wato asalin malamai na zaure don za ku yi mamaki mafi yawanci ban ce duka ba mafi yawancin malaman zaure aƙidar da suke karantarwa kenan dan na san in za ka yi karatun zaure za ka karanta ƙurɓabi manzumatul yahya al-ƙurɓabi aƙida ce ta ash'ariya za ka karanta ɗan ashiru dan ashiru za ka karanta ibnu ashir ibnu ashir ya gudana a bis don shi tun a farkon ma babin ya raba gadon gaba ɗaya musulunci ya ce a ɗariƙa zai bi junaidu a fikihu zai bi maliki a aƙida zai bi ash'ari kaji ya raba addini gaba ɗaya zai bi ash'ari a aƙida a karanta ƙurɗubi aka ji suna ilan bi anna awwalal wujubi an ta'rifa rabba min al-marbubi wa anna lil khalqi ilahan wahida laysa lahu fi mulkihi mu'anidan yaf'alu fil makhluqi ma yasha'u wa hukmuhu as-sarra'u wad-dharra'u jama'a masu zuwa karatun zole ne naji ba abi ne eh ko an koma islamiya ne gaba ɗaya eh جل عن التشبيه والتمثيل وعن مكان يستقر فيه لأنه كان ولا مكان كان ولا مكان كاجي تركانية جل عن التشبيه ألا يافقر فن أقوة تاشي دوانا تكين هالتنش وانا غسكياني wa an makanin Allah ya fi karfin a ce ga wani guri ya yi kwantenin Allah sai mu ce gaskiya ne amma shi abin da yake nufi kada a ce yana sama sai ce li annahu kana saboda Allah ya kasance amma wala makanu ba shi da guri shine wani mawaƙin Hausa sai yake cewa subhana na fara da sunan rabbana ka taimake mu da taimakon nan naka alhamdulillahi mu goda ubangiji na goda Allah godiya na ninka kai ne ka je sama rabbana ya kira ka can can kai asiri kai da shi ba shakka kaga cewa annabi ya je sama ya gana da Allah yana nuni Allah a ina yake to amma sai ce ba dan yana can ne a zauna ba rabbana ma'ana ba wai dan Allah yana can bane dan ɗaukakan da ya baka ne ya kira ka ma'ana dan ɗaukakan da Allah ya baka ne sai ce to ku tafi sama ku haɗa a can amma ba wai dan yana sama ba sai ce subhanahu Allahu ba shi da gun zama don kafu kowa ne a can ya kira ka. Aƙida ce ta ash'ariya yake tabbatarwa, ash'ariyanci ne wannan. Tama wasu, wannan sai ga wani in ana karantawa har kuka yake yi ma'ana ce Allah sarki wa'azi ne wannan. Amma ana karanta ƙulhuwallahu ahad ba zai kuka ba. amma kaji irin an yi muryar tausayi din wallahi jama'a wannan aqida ce ta ash'ariya Allah madaukakin sarki ka kiyaye shi yasa jama'a lallai ne malamai su tashi su karantar da aqidar ahlus sunna salafiyya a makarantun su da islamiyun su a dauko bahawiyya da ko wasu gurare amma dai a dauko a karanta a karrara wa yan islamiyya a sa musu wasiqiyya a dauko tadmuriyya a karanta jama'a a sa hamawiya a karanta don kada ka ce ai ƙananan yara ne ba su fahimta a haddatar da sunan gaba a musu sharhi da bayani yara ne ƙanana amma suna iya ɗaukar aƙidar shi'a malamin makaranta ne yake ban labari ya ce ya ba yaran shi assignment yana karantar da su islamic studies 'yan primary 4 suna magana ya ba su assignment game da khalifofin musulunci su wane ne khalifa su waye khulafa bayan manzon Allah yace sai ga wata yarinya ta rubuta Aliyu shine khalifa yar primary 4 da bata wuce shekara goma zuwa sha ɗaya ba Aliyu shine khalifa wannan wace akida ce jama'a sai ku ahlu sunna za ku ce wai ba za su fahimta ba ku karantar da su su haddace ta eh malaman islamiyu ku je ku sa musu su karanta su haddace ku yi musu bayani daidai da yadda za su iya fahimta kaga e kun fahimta e to Allah na sama Allah ɗaya ne Allah na da fuska amma ba irin nawa ba ba naka ba irin tashi da ta dace da girman shi ku faɗa musu abin da za su iya fahimta ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka taimaka malam ya ce a salisu nau'i na uku kaga waɗanda suke bibiyar mutashabihi don su bayyana ma'anar don su fito da abin ƙarara manufar wannan shine su yi ta'awili su murɗe ma'anar kenan ma'ana yana so ya ba ash'ariya dama ne su kutsa game da nususus sifat don su ash'ariya sai suka ce nassoshi na alkur'ani da sunna da suke ba da ma'ana ta jismiya jismiya Allah na da gaba a ce hannu kaga a gurin shi sai kwakwalwar shi ta daskare shi bai fahimtar hannu sai gaba gaba irin tashi sai suka ce to irin waɗannan nassoshin dole a fassara su da abin da wato asalin ba za a ji ya yi kama da gaba ba ba zai yi kama da halitta ba da haka sai su ce shine a ta'awil a gurinsu ina fata kun fahimta to wannan ta'awilin jama'a shine ainu taharifi a cikin alqur'ani kuma shine yan bid'a daga cikin ash'ariya suke gudanuwa akai ka karanta littafin wani malami gumari eh wani malami gumari yana nan gumarawan suna da yawa amma yana nan gumari mafi yawancin su ash'ariya ne a aqida ya rubuta wani kankanin littafi haka ya sa mishi suna bid'ut tafasir wato tafsirai ma akwai na bid'a ma'ana akwai bid'o'i da tafsirai suke ɗauke da su yace na daga cikin bid'o'i na tafsirai fassara ayoyin sifat a bisa zahirinsu yace wannan bid'a ce dole sai ka yi tawili sai ka murɗe ma'anar kada ka fassara a bisa zahiri sai dai ka ce yadullahi suka ce al yadu bi ma'anar quwwa in ka tambaye shi kai eh me yasa ka kauce ba ka so a ce Allah na da hannu sai ya ce to ai bayi ma na da hannu sai mu ce to mun ji to me ka fassara yadu da shi ya ce kuwa ƙarfi sai mu ce to bayi ba su da ƙarfi suna da ƙarfi ko ba shi da shi ma'ana ka gudu ma'ana randa bawul kake ka fita ta nan ka kuma dawowa inda ka guda ɗin nan wanda tun farko ka tsaya ko kun fahimta su ba su so a ce Allah ya yi kama da halitta sai mu ce mu ma ba mu so ba aƙidar mu bace ai ba mu ce Allah ya yi kama da halitta ba cewa muka yana da hannu kamar yadda ya faɗi ya faɗa muka faɗa menene laifinmu to amma sai ce to amma ai tun da dai ya faɗa amma ai duk da ya faɗa in an ce hannu to ai bayi na da hannu sai mu ce kai e a kwakwalwarka kwakwalwarka ba ta fahimtar hannu sai dai gaba gaba irin taka jama'a agogo na da hannu ko bai da hannu yanzu an ce hannun agogo ya tsinke sai ka rika fahimtar to hannu irin naka ina ji in ka fahimci haka za a samu matsala ka samu matsala a kwakwalwarka keke na da kafa ko ba ta da kafa tana da kafa tana da kafa mashin na da kafa ko bai da kafa to kana da kafa ko baka da kafa sai ka ce kafar keke ta ta karye hannun keke na ya karye sai wani ya ce ash'ari kenan sai ce shi ya kasa fahimtar kafa hannu sai irin hannun shi da irin kafar shi ina jin ya kamata a kai shi makarantar taɓaɓɓu a gyara kwakwalwar shi ko a ci gaba da bashi olanzafin eh ina fata mun fahimta to amma sai mu ce a'a ai kai baka gane ba hannu Allah ya ce sunan ne yayi yayi iri ɗaya amma haƙiƙanin siffofin ba iri ɗaya bane Allah na da hannu, ina da hannu, keke na da hannu, to amma hannuna da na keke mu da muke halitta iri ɗaya ne, to don me za ka ce dole sai hannun Allah ma'ana mahalicci da na halitta ya zama ɗaya. Kun fahimta da kyau kuwa, wato ash'ariya sun kwakwalwarsu ta daskare ne jama'a ina fata mun fahimta don haka na daga abin da zai warware mana waɗannan masail ɗin jama'a lallai ne a sa littattafan aƙida a rika karantarwa eh don haka mu ahlus sunna salafiyya aƙidar mu ita ce ayoyi da suke ɗauke da siffofin Allah muna karanta su kuma muna fassara su kuma muna fitar da ma'anarsu kuma muna aƙidantuwa da ma'anar sai dai kaifiyar yadda siffofin suke ne muke fawwala ma Allah ba ma fawwala ma'anar a kaifiyar muke fawwalawa don ya kamata ka fahimci wannan wancan gumari a cikin littafin shi da ya tashi sai ya ce ai salaf suna fawwala ma'ana ne na siffofin Allah sai mu ce a'a salaf sun karanta siffofin Allah sun fassara sun fitar da ma'anar kaifiyar yadda ma'anar take ne suka fawwala don haka hannu mun fahimci hannu amma yaya hannun yake kaga kaifiyar ko sai mu ce a fawwala wa Allah Allah kadai ya sani amma dai mun san Allah na da hannu to amma sai su ce ka a ce hannu ka a ce Allah na sama saboda ai rana da wata su ma suna sama yanzu kun kamanta su da haka kun fahimta jama'a don haka wannan gumari ya faɗi waɗannan abubuwa a cikin littafin shi littafin shirme ne jama'a yake cike da shi wallahi amma a cikin littafin sai da ya bi littafin ya yabi kanshi ya kwarzanta kanshi ya nuna ya nuna ya ce haza kitabun masu biqtu bi mislihi ya ce wannan littafin ba wanda ya riga ni rubuta irin shi a duniya ma'ana ni na fara rubuta irin shi bida'ut tafasir hadha kitabun ma sudiqtu bi mislihi jammul fawaid waye waye waye tai amma littafi ne na ɗan dan bid'a ash'ari ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka kiyaye malin yace as-salifu ikhtalafu fi jawazi zalika sai malamai suka yi saɓani game da halaccin bibiyar mutashabihi a fassara su a ba su wata ma'ana daban da zahirinsu suke ɗauka malamai sai suka yi saɓani ala jawazi alaƙɗe a fi jawazi ta'awiliha game da halaccin a iya fassara su a kawar da ma'anarsu ko ba a iya ba sai ya ce wa kad urifa anna mazhab as-salaf tarku at-ta'arrud li ta'awiliha sai ce ya dai tabbata an sani sanannen abu ne cewa mazhabin malaman salaf shine ba sa kutsa kai gurin fassara su ma'a qat'ihim bi istihalati zawahiriha cewa ba zai yiwu kuma a ce abinda wannan ayar take dauke da shi na zahiri Allah na da kafa Allah na da hannu su ce wato ba zai yiwu a kudirce ma'anar ayar da take wato asalin a zahiri ba wannan maganar da ya jama'a ba shi bane mazhabin salaf ba shi bane mazhabin salaf ba shi bane mazhabin salaf ku ji da kyau jama'a mazhabin salaf suna karanta nassoshi na sifat suna fitar da ma'anonin suna kudirce ma'anonin a bisa zahiri ba tare da ta'awili ba amma kaifiyar yadda siffofin suke shine suke fawwalawa Allah madaukakin sarki ba kamar yadda Abul Abbas al-Qurtubi ya faɗi anan ba sai ce fa yaquluna salaf cewa suke amirruha kama ja'at ku gudanar da su kamar yadda suka zo wannan haka aka samo irin wannan kalmar malaman salaf suna yawan amfani da ita Allah na sama algafarta malam yaya aya ta ce sai ya ce amirruha kama ja'at ku gudanar da ita kamar yadda ta zo daga gurin Allah wannan shine kalmar salaf amma cewa ba su kudirce zahirin abin da ayoyin siffofi suke kudircewa wannan ba shi ne aƙidar salaf ba jama'a ba shi ba ne aƙidar salaf wasu suna bibiyar littattafan ahalus sunna misali in ka ɗauki littafin mai ke da suna ibnu kudama wannan littafi na shi na aƙida lum'atul itiqad zaka ji ya nakalto wata magana daga imamu ahmad limamin mazhabar shi ta hambaliya cewa yaya za a yi game da nusus na sifat sai ya ce a gudanar da su bila tafsirin ‘yan bid'a sai suka ce gashi imamu ahmad ya ce bila tafsirin kada a fassara sai mu ce a ba haka yake nufi ba yana nufin bila tafsirin yukhalifu zahiruha kada a yi musu fassarar da zai saba wa zahirinsu ba wai ba a fassara su ba ana fassara su amma in an tashi fassara su kada a yi fassarar da za ta saba wa zahirinsu ina fata mun fahimta haka ya nakalto wata magana har wa yau daga babban malami al'imamu shafi'i yake cewa amantu billahi wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah na yadda da abin da ya zo daga Allah kamar yadda na yadda da Allah a bisa manufar Allah me ya zo daga Allah alkur'ani to na yadda da shi a bisa manufar Allah na yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na yadda da abin da ya zo daga gurin shi na sunna a bisa manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba a bisa manufata ba ko aqida ta ko kaza to mecece manufar Allah da manzon Allah shine Allah ya kira kanshi ya ce yana sama yana da hannu yana da fuska yana da kafa yana da yatsu kamar yadda nan gaba kaɗan za mu zo mu ci Allah yana da waɗannan ka faɗi amma min ghairi itiqadi tashbihil bari bi makhluqatihi kada ka kamanta Allah da halittun shi tabbatar kada ka kore ka kore wa Allah kamar halitta kada ka kamanta ina fata mun fahimta ma'ana isbatan bila ta'wilin wa tanzihan bila tashbihin wala tamthilin tabbatarwa ne ba a korewa tsaftace Allah ne ba a kamantawa ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace. Malam ya ce, Wa zahaba ba'duhum ila ibdali ta'awilatiha wasu sai suka tafi akan lalle a bayyanar da ta'awilance ta'awilance na waɗannan ayoyi na sifat wa hamluha ala ma yasihu hamluhu fil lisan lalle a fassara su a bisa abin da ya inganta a iya fassara su a harshen larabci wato a ɗauki waɗannan ma'anoni na zahirin ƙur'ani a ba su wata ma'ana ta daban wacce wannan ma'anar za a iya ɗora ta a harshen larabci amma min ghairi qat'in bi ta'ayini mahmalin minha ba tare da an tabbatar da wato an ce yanke tabbas ga abin da ake nufi ba ma'ana a shakka ne in an ce yadu bi ma'anar kuwa sai su ce to bi ma'anar kuwa amma da duk da ba tabbas bane kaga su ma hatta fassarar da suke babu tabbas a ciki kenan ina fata mun fahimta da haka jama'a mazhabin salaf game da nassoshi na sifat shine tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kanshi a cikin alkur'ani da tabbatar wa Allah abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar wa Allah a cikin sunnar shi ingantatta saboda Allah ya fi ka sanin kanshi sai ya siffanta kanshi to ka siffanta shi kamar yadda ya siffanta kanshi da shi annabi ya fi kowa sanin Allah sai ya siffanta Allah da wata sifa siffanta Allah da wannan sifar dan annabi ya fi ka sanin Allah ina fata mun fahimta duk yadda ka san Allah to ba kamar yadda annabi ya san Allah ba shi ya fi ka sanin Allah ka karanta littafi mafi girma ko littattafai mafi girma da aka rubuta game da aƙida ta al'asma'u wa sifat ka ɗauki littafin al'imamu abu ishaq a sheikh abubakar ibn khuzaima wannan littafi nashi sunan littafin kitabu tauhid littafi ne da ya rubuta kaɗai don ya karantar da aƙida ta al'asma'u wa sifat sannan ka ɗauki littafin ibn manda kitabu tauhid na ibn manda sannan ka ɗauki wato asalin littafi nan kurkusa al'aqidatul wasitiyya dan aqidatul wasitiyya musamman biyu bisa ukunta ibn taymiya ya tabbatar da aqida ne na al'asma'u was sifat ina fata mun fahimta ka ɗauki waɗannan littattafai tare da shuru da aka yi musu za ka ga warware zare da abawa Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu الرابع نهدو kaga wanne ne na hudu kenan shine inda yace au kama fa'ala sabir kun gane ko kamar yadda sabir ya asalin aikata hina aksara ala umar fihi su'al a sa'ad da yawaita tambayoyi game da mutashabih ga sayyidina umar an gane sai ce to kaga in har irin wannan bibiyar mutashabih aka samu wani yana yi hukuncin shi alhukumu fihi al'adabul baligh hukuncin shi shine a ladabtar da shi a yi mishi ladabi a kai matuƙa gurin ladabtar da shi a kama shi a ɗaure an gane a tsare shi a ce sai ya yi awa uku a bayan kanta e ko kuma ga wata kwata nan e to nan tuɓa rigarka ka share mana ita ko kuma ga wani itace nan gagatari ci gaba da faskare ina fata mun fahimta mana alkali ya mushi wani abu da zai zama ladabi a gare shi ko kuma zo nan kwanta nan ai ma bulala bakwai ina fata mun fahimta ai mushi ladabi a ladabtar da shi kama fa'alahu umar bi sabirin kamar yadda umar ya aikata da wannan da ake kira da sabir wane ne sabir malam yace ku qala abubakar al-ambari wa qad kana الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلة في القرآن لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير وأعظم التعذير وإن لم يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب بما اجترم من الذنب إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلا إلى أن يقصدوا ضعفة المسلمين بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل وحقائق التأويل فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال أنبأنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن صبيغ بن عسل قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعد له عراجين من عراجين النخل فلما حضر قال له عمر من أنت قال أنا عبد الله صبيغ فقال عمر رضي الله عنه وأنا عبد الله عمر ثم قام إليه فضرب رأسه بعرجون فشجه ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي nan za mu tashi gobe sai mu tashi hukuncin masu bibiyar mutashabe za mu tsawaita bayanai a wannan gabar jama'a saboda a yanzu na daga cikin matsalolin da wato musulmi suke fama da shi in shi'a bibiyar mutashabe in kun ce kaza to ai kaza fa to in kun ce kaza to kaza fa ai abubakar ya danne wa fatima gadanta ai ya sa an dake ta har ta yi barin ciki ai kaza ai kaza yan ɗari'u ka ji su ma shubuha har wani saboda rashin kunya wai ga salatul fati a cikin alkur'ani wallahi jama'a don haka da joni joni ya jajjono ya jajjono kamo can ya fusgo can ya sai ya hada ce gashi salatul fati alfatu lima uhlika ai ga ta a hadisin littafin ku buhari ati babal janna fa astaftihu kaza wa kaza can lima uhlika ai kaza ma'ana inda haka ne jama'a da haka ake addini da joni tsakani da Allah wannan shubuhat ne yadda tun a zamanin malaman farko akwai masu yada shubuha har yanzu akwai jama'a kuma saka shakka suke a cikin zukatan musulmi wallahi jama'a abun ban takaici irin waɗannan sun fi yawa a cikin 'yan boko da malaman addini na jami'o'i e, wannan ita ce gaskiya ko me za a faɗi wannan ita ce gaskiya sun fi yawa suna nan a gari amma akwai su a cikin jami'o'i sai ka ji ya ce ka gaisawa da mace to menene menene me dan an gaisa da mace bayan gender sensitivity gender sensitivity da wani dan iskan turancin shi kuna bambanta mata kuna ware su sai ka ga ya zo ya ce ajige mu ba wani abu bane ba al'adar larabawa ce ɗage wando al'adar larabawa ce ba musulunci bane kun je kun yi adoptin al'adar mutane kun ce musulunci in ka bincika sai ka ga dakta ne akan kaza ya san kaza ya san kaza amma na lugal arabiya kowa ya bashi izinin ya magana akan addini oho dan kana da digiri akan larabci baya nufin kawai ka bude baki kai kai magana akan addini a cikin addinin musulunci baya nufin haka yanzu waɗannan larabawan ƙauyen ba su fi ka iya larabci ba shi kenan yanzu sun zama manyan malamai tunda sun iya larabci sai sun koyi musulunci ko kuwa don haka yadda ka ga harshen turanci yake harshe larabci shi ma haka yake harshe yanzu wanda ya iya turanci za a yadda ya bude asibiti yana fiɗar gwaiwa yana operation za a yadda to amma saboda jama'a mun zama ba mu da kan gado don ya yi digiri a larabci sai ka ga ya bude makaranta ana ta kai yara me zai karanta ai bai koyi ilimin addini ba tukuna ya haddace qur'ani ya san sunna ya san aqidar musulmi ya san kaza ya san kaza ya san kaza Allah dole a yi waɗannan jawaban jama'a saboda suna nan musamman a cikin 'yan boko musamman 'yan tablir da ash'ariya sun fi yawa da 'yan ikhwanul muslimuna da 'yan umma suna nan jama'a suna nan Allah ka sa mu dace na'am eh eh ai ba za su iya shiga ba suna ma ciki malam eh su dahir boci da wannan ibnul yatimi ne ibnul yatimi ake ce ibnul yatimi ko eh wannan dai shi dai eh ina fata an fahimta an dai fahimce shi dai suna ciki karar malam ba wai za su iya zama suna ciki don duk wani rudu da wata shubha zaka ga ita suke bi saboda akwai zaihu a cikin kwakwalensu a cikin aƙidarsu zaka ga ita suke bi nassoshi zawahirun dusus babu ruwansu da waɗannan ba wannan ne ya dame su ba Allah ya ce kalla la tuti'hu wasjud waqtarib kai sujuda kuma ka kusanci Allah sai su ce to kaga sujuda a ina ake ku ban amsa a ƙasa ka yi sujuda ka kusanci Allah kaga yana ƙasa kenan shubha ce wannan da rudu irin na kwakwalwa su ce to tunda ka ce Allah na sama ai kaga da sai kai sujuda a sama kenan wannan shubha ce shi yasa wallahi a kowane zamani jama'a akan samu malamai su tashi su watsake shubuhar 'yan bid'a masu shubuha eh ina fata mun gane ka ɗauki littattafai guda biyu na imamul a'imma mujaddidu mujaddidu da'awa a sheikh muhammad ibn abdul wahab ka ɗauki littattafan shi guda biyu kashfu shubuhat kashfu shubuhat littafin shi na biyu shine masailul jahiliya wanda malam albani rahmatullahi alaihi ya karantar da wannan littafi a wannan makaranta wanda bashi ne akan malaman wannan makaranta su ɗauko su ci gaba su ƙarasa wannan littafin e bashi ne ina fata mun fahimta dan ya fara Allah ya mushi rasuwa ƙalubale ne ya saura ina fata mun fahimta in ka ɗauki waɗannan littattafai guda biyu zaka ga yana bayani game da usul na tattaunawa da ɗan bid'a wanda ya makalkale wa shubuhat zaka ga yana bayani game da waɗannan usul ɗin don haka ɗaliban ilimi ku yi ƙoƙari ku bibi waɗannan ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace zama za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai Allah ya kai mu gobe sai mu ɗora mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau da wannan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik